الفاسيون رجالا ورهبانا على خير في الحوالي يقول هي الملائكة وإنما كانوا جنا لما أمسكوا ولم ولما ولما نعم ولما أمسكوا أمسكه المسلمون ليقتلوه فعله القاعد بالروح ولم يقل فيه فقال له عبد الملك إنك لم تسم الله فسمى الله وطعنه فقتله لا يا إسر إن الحمد لله نحمد يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na litinin yau goma ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da 21 ga watan 12 miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan wallafar taqiyuddin ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat alharrani a dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 89 malam yana yi mana magana akan karamomi na shaidanu bayan yayi magana akan karamatul auliya to akwai al-khawa al-ahwalu shaytaniyya wato wasu halaye da sukan bayyana a hannun wasu waɗanda shaidanu ne ke taimaka musu wajen waɗannan abubuwa da za a rika gani a tattare da su na ababen mamaki wanda ba su da alaka da karama da Allah ta'ala yake wa waliyansa to yana kawo mana misalai shine kawo misalin al-aswadul ansi al-aswadul ansi ɗaya ne daga cikin mutanen da suka yi da'awar annabci a cikin wannan al'umma kuma ya yi da'awar annabci tun kafin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama wacce aka fi sani da hajjatul wada hajjin bankwana a shekara ta goma ya yi da'awar annabci wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aika takarda zuwa ga mutanen yaman yana gargadinsu dangane da shi wannan mutum wanda sunansa sunansa kamar da muka faɗa abhala ibn ka'ab kuma saboda yana da fuska wato akwai baki a fuskarsa shi yasa ake masa laƙabi da al-aswad al-ansi kuma kabilarsa ce ans daga cikin kabilu da suke yaman daga cikin kabilun da suke yaman kabilar mazhij akwai tana da rassa daga cikin rassan da suke karkashin kabilar mazhij akwai kabilar ans akwai murad da sa'adul ashira wanda suna da suna da yawa to shi ya fito daga wannan kabilar ne ta ans shi yasa ake masa ake jingina shi zuwa ga wannan kabilar ake ce masa al-aswad al-ansi da mun faɗi cewa wato abin da ya rika amfani da shi wajen yaudarar jama'a da jan hankalinsu har suna yadda da shi a matsayin annabi ya rika yin amfani da sihiri ya rika amfani da sihiri wanda ya rika nuna wa mutane abubuwan mamaki har suka rika zaton cewa mu'jizoji ne Allah ta'ala yake bashi kamar yadda yana da fasaha wajen zancensa wajen maganarsa ya rika amfani haka da fasahar da yake da ita wajen jan hankalin mutane sannan kuma ya yi amfani da da kudi da yake raba wa mutane wanda wannan shi ma ya yi tasiri wasu da yawa suka bi shi kamar yadda muka ce hadisi ya tabbata a cikin sahihain hadisin abu sa'id al-khudri wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin bayyanar shi wannan al-aswad al-ansi da kuma musailima ibn habib wanda shi ma ya yi da'awar annabci lokacin sayyidina abubakar aka fafata da shi aka kuma kashe shi to al'aswadul ansi shi ne a nan ibn taimiyya yake mana misali da shi yake cewa wal aswad al ansi alladhi da'an nubuwa da kuma al aswad al ansi wanda ya da'awar annabci kana lahu min ash-shayatin man yukhbiruhu bi ba'd al umur al mughayyaba yana tare da wasu shaydanu waɗanda suke bashi labarin wasu al'amura da suke boye wato wasu abubuwa da ba kowa ya sani ba shaidanin sukan gaya masa cewa abu kaza ya faru ko an yi abu kaza a guri kaza ko an faɗi wata magana iri kaza falamma qatalahu almuslimuna kanu yakhafuna min ash-shayatin yayin da musulmi suka yake shi sun zan suna jin tsoron wannan shaidanu an yukhbiruhu bima yaquluna fihi kada su rika bashi labarin abinda suke faɗa dangane da shi hatta a'anathum alaihi imra'atuhu lamma tabayyana lahum lamma tabayyana laha kufruhu faqatalu har matarsa ta taimaka wa musulmi yayin da ta gane kafircinsa kuma suka kashe shi al-aswad al-ansi kamar da muka ce ya yayi da'awar annabci kuma a garin da yake shine garin Yaman a kasar Yaman wanda ya samu wasu daga cikin shugabannin kabilu na Yaman suka bi shi ya ya ya kwaci kasa abin nan garin Najran sannan ya zo ya kwaci garin sana'a wato babban birnin kasar yaman na yanzu sana'a ya kwace ya kuma kashe wanda shi ne ke rike da wannan garin wato wanda yake rike da wannan garin shine shahar ibnu bazam wanda bafarise ne ya kashe shi su kuma sauran abin da 'ya'yan farisawa da suke garin saboda jin tsoronsa sai suka nuna cewa to su ma suna tare da shi don gudun kada su ma ya kashe su mu'adh ibn jabal da abu musa al-ash'ari wanda suke sana'a a wannan lokaci ganin abin da ya faru na yadda wannan mutum ya zo ya mamaye garin yaman har ma ya shiga kashe shugabannin garin saboda haka sai suka janye suka koma abin nan suka koma garin hadramaut suka bar garin sana'a hakanan mutanen najran waɗanda suka bi suka bi wannan propaganda ta shi wannan al'aswad al'ansi suka kori shugabansu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo wanda shine amr ibn hazm da kuma khalid ibn sa'id ibn al'as suka kore su su kuma suka dawo madina akwai wanda daga cikin shugabannin kabilar murad da ita ma bangare ne na kabilar mazhij kabilar shi al'aswad al'ansi din akwai ɗaya daga cikin shugabanninsu ana ce da shi qais ibn makshuh ana kiran shi qais ibn makshuh shine qais ibn abdiyaguth to yana daga cikin waɗanda suka nuna su ma sun bi sun anshi wannan da awata shi ɗaya daga cikin kabilun murad ne murad tana daga cikin kabilar mazhij wanda ita ce babbar kabilar da ta kunshi kabilar shi al-aswadul ansi to shi ma a ya kori shugaban musulmi da yake wannan guri wanda ake kira farwa ibn musaik wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya turo shi a matsayin ya shugabanci kabilan murad da zabid da mazhij gaba daya to shi wannan qais ibn makshuh ya kore shi saboda nuna cewa shi ma ya bi al-aswad al-ansi hakanan daga cikin waɗanda suka bi shi akwai amr ibn ma'adi kalib shi ma yana daga cikin waɗanda suka bi shi suka nuna sun karbi abin da ya zo da shi duk da cewa ga da yawa daga cikin shugabannin kabilar mazhij suna nuna biyayya ga al'aswadul ansi an samu da dama kuma waɗanda suka yi tirjiya musamman 'ya'yan wannan kabilar babba an samu da yawa waɗanda suka fito suka nuna rashin yardarsu da wannan da'awar tashi har ma suka yi ƙoƙarin yadda za su ga an murkushe shi waɗanda suka bi shi galibi jahilai ne waɗanda suke marasa karatu marasa ilimi su suka bi shi amma an samu daga cikin ƙabilarsa da yawa waɗanda ba su bi shi ba ba su karɓi wannan da awata shi ba suka tsaya akan musuluncinsu daga baya saboda irin yadda al'amuransa suka yi ta bayyana mutane duk da cewa ga wasu sun yarda da shi to amma kuma da yawa daga cikin mutane sun fahimci cewa wannan annabin na boge ne ba na gaske ba ne sauraka amma kuma ya za su yi su iya murkushe shi shi wancan kais ibn makshu wanda shi ne kais ibn abdiyaguth yana ɗaya daga cikin wanda suka nuna masa biyayya to amma daga baya shi ma sai tasu ta kwaɓe da shi da annabin ƙaryan sai al'amarinsu ya zo aka samu matsala to saboda haka sai ya nemi haɗin kan wasu daga cikin al'abna wato 'ya'yan farisawa waɗanda daman suna jin ciwon irin abin da ya zo da shi har ya kashe musu ɗaya daga cikin shugabanninsu shine shahar ibnu bazam saboda haka sai ya nemi haɗin kansu cewa ya kamata su haɗa kai yadda za su kawar da wannan da wannan matsafin wanda ya addabi jama'a saboda haka sai ya haɗa kai da wanda ake kira fairuz addailami da kuma wanda ake kira dazawai dazawai da fairuz addailami duk ɗaya abinda 'ya'yan farisawa ne to tare da su akwai wasu daga ciki daga cikin 'ya'yan farisawa wanda duk suka haɗa kai da shi wannan qais ibn al-makshu shi al-aswad al-ansi bayan ya kashe shahar ibn bazam ya aure ya kwaci matarsa za a ce ya kwace matarsa wacce sunanta marzubana saboda haka shi kuma fairuzul dailami ɗaya daga cikin waɗannan da suke shirya yadda za su yi masa tawaye kamar yar kozin ɗinsa ce yar baffansa ce saboda haka sai suka haɗu suna tattaunawa akan cewa wacce hanya za su bi su magance wa mutane wannan bala'i da suke ciki na wannan mutumin da ya da'awar shi annabi ne sauraka suka tattauna suka haɗu suna tattaunawa sai ya aika a kirawo masa alƙais abin nan a shi ƙais ibn makshu yana zuwa sai yake cewa yaya za ka yi min haka bayan ga shi kai ba kowa ba na mai da kai kowa na ɗaukaka matsayinka na ba kamar taba kuma a ce da kai ne za a rika haɗuwa ana tattaunawa yadda za a yi min juyin mulki shaidaninsa ya gaya masa abin da ya faru saboda haka sai ya nuna cewa ya haƙuri wannan abun da aka kawo a gaya masa ba gaskiya a gaya masa ya ce ba gaskiya ba gaskiya ba mala'ika ya zo gaya mun magana kai ka ce ba gaskiya ba gaskiya ya gaya mun ba ya ce to shi kenan ka je dai mala'ika ya fahimci cewa dai ka tuba saboda haka ka je da ya fita ya je ya samu fairuz addailami da da dazawai yake ce to mutumin nan fa ya faɗa gomu saboda haka ga muna cikin haɗari yana cikin haka sai ya aiko a kira su su uku aka kira wasu ya ce ku ba ku ne na yi mutunci kaza kaza kaza ba kuma yanzu za ku haɗu ku yi min kaza ku yi min kaza wato an kuma zuwa an gaya masa cewa mutanen nan fa suna nan suna kan manufarsu saboda aka yi sake kiransu su uku to saboda aka sai suka firgita suka tsorata cewa suna cikin hadari don haka sai suka je suka samu matarsa wanda ita ma daman kwatatta ya ya kashe mijinta ya kwace ta wannan fairuz kuma dan uwanta ne sai suka same ta suka ce to ga halin da suke ciki sai ce za ta taimaka musu ta ce to me suke so za su kore shi ne ko za su kore shi ne ko kuma za su yi masa suka ce mu dai abinda muke so mu raba shi da garin nan tace ko dai a kashe shi sai suka ce eh sai ce to shikenan tana tare da su 100 bisa 100 to bayan ya fita da shi dan uwanta da yazo ya same ta bayan ya fita sai ya ci karo da shi wannan annabin ƙaryan sai ya ce kaje kuna tattauna da matarka akan zaku zaku yi abin nan zaku kashe ni ko to nan ma nan ma hankali ya tashi matar sai ta fito tana cewa a ai dan uwana ne ya kawo min ziyara dan uwan dan dan cousin dina ne ziyara ya kawo min yace to ka je dai ka ci ka ci alfarmarta saboda haka ya kyale shi bayan ya tafi sai ya fito ya ya ya sa aka fito da da da da shanu masu yawan gaske sai sun kai wajen 100 aka jera su aka yi layi aka jera su aka zana shata layi aka dora su akai ya rika bin su ɗaya bayan ɗaya na soke su ba tare da kowace saniya ta matsa da kan layin da take ba duk gaba ɗaya haka har ransu ya fita wanda duk wannan wani abu ne na sihirinsa tunda a lokacin shaidanun za su iya rike masa su ya yi abin da duk zai yi to yayi ne a gaban waɗannan saboda haka ya yi don ya tsorata su ya kara firgita su to bayan abin nan ya gama sai ce to kun ga yadda na yi wa shanun nan to kai kuma haka zan muku ya ce to amma yanzu an yi muku afuwa a wannan karan suka nemi afuwa to ya yafe musu ce to ya yafe musu a wannan karan saboda haka sai ya ce wa shi wannan fairuz cewa ka ebi waɗannan shanu ka je ka rarraba wa mutanen naman ka je ka rarraba mutanen sana'a to ya ɗauka ya je ya rarraba ya dawo yana ƙwarin gaya masa sai ya same shi wasu daga cikin 'yan fadan shi wannan annabin ƙarin suna ziga shi cewa mutumin nan fa in ba kashe suka yi ba ba ka zauna lafiya ba domin wuyanka suke nema saboda ka kai in baka samu kansu ba to za su samu naka to shi kuma daidai lokacin ya zo ya gaya masa cewa aikin da ya sa shi ya gama to sai ya ji ana faɗar wannan magana yana zuwa sai suka yi shiru to amma ya riga ya ji sai ya je ya gaya wa ɗan uwansa cewa to fa maganar nan fata kisan mu fatana nan dan ya ji shi yana cewa gobe goben nan zan kashe su gobe zan sa a kira wasu duk zan kashe su ce saboda haka muna cikin hadari ya zami sai suka je suka samu wannan matar wanda suka shirya da ita akan za ta ba su taimako saboda gidansa waɗanda suke gadin shi masu gadin gidan sun kai mutum dubu kuma dukkaninsu ɗauke da makamai saboda haka shigowa a same shi a gida har a kashe shi zai wahala to da suka same shi sai take gaya musu cewa to kun ga gidansa babu inda babu masu gadi gu ɗaya ne wanda yake da za a iya shigowa ta nan babu masu gadi saboda haka ta nan ya kamata ku samar da kofar da za ku iya shigowa ni kuma na san yadda zai shirya muku shi saboda haka suka je suna rarake ginin ta baya ba tare da ya sani ba shi kuma da ya zo da daddare sai ta rika bashi giya in ya sha ya ce a karo ta kara masa ka karo ta kara masa saboda haka ya sha giya ya tatil ya faɗi binan bargo ya rufe shi a lokacin ta gaya mutuwa za ta aje fitila da makami a cikin gidan saboda suna shigowa shi fairuz da dazawaihi suka shigo suna shigowa suka same shi a cikin gwado suka kunna fitila suka kama kansa suka murɗe yana ihu yana wani yana wani yana wani ƙara kamar kamar irin kukan kukan jaki to a da lokacin masu gadi suka ji wannan wannan abin nan da yake yi wannan ƙara da yake yi sai suka nufo gidan cewa wani abu yana faruwa sai matar ta ce a wahayi ake masa ko haka saboda haka sai suka koma tunda ana yi masa wahayi kaga ba za su zo su kawo disturbance ba saboda haka sai suka koma suka abin nan to bayan sun kashe shi shine suka zo yanke kansa shedaninsa sai yake girgiza shi shedanin da yake jikinsa saboda haka sai suka danne shi da karfi suka yanke kan da safi da safi sai suka yi suka yi shela da irin shi'ar da kalmar da su musulmi sun santa in an yi ana nufin da su ake da haka duk mutanen gari musulmi da wanda ba musulmi ba sai aka taru saboda haka sai suka jeho kansa cikin tsakiyar abin nan musulmi na murna waɗancan kuma yan uwansa kafirai sai suka tsorata saboda haka sun ga kan annabin su gashi nan an jeho musu a tsakiyarsu saboda haka sai suka shiga sai suka shiga gudu su kuma musulmi sai suka shiga murna to wannan shine nihayar karshen shi shi al-aswad al-ansi wanda shine shine da ibnu taymiya yake cewa musulmi sun kasance suna jin tsoron tsoron sa shine magana da yake cewa falamma qatalahu al-muslimuna kanu yakhafuna min ash-shayatin an yukhbiruhu bima yaquluna fihi suna jin tsoron shaidanu su rika bashi labarin abinda suke fada yake fada abinnan suke fada dangane da shi hatta a'anatum alaihim ra'atuhu lamma tabayyana lahum kufruhu faqatalu har sai da matarsa ta taimaka masa yayin da kafircin sa ya bayyana suka kashe shi wa kadhalika musailimatul kazzab hakanan shi ma musailimatul kazzab wanda sunan shi musailima ibn habib al-kazzab daga cikin kabilar banu hanifa yake shi ma kamar yadda mun yi bayanin sa a wancan karan shi ma yana daga cikin waɗanda suka nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya raba annabcin su annabcin sai ba su ko kuma a'a shi ya zama zai gaji annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koma ga Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa ko ko karan da yake hannunsa bai isa ya bashi ba bare ya bashi annabcin sa to shi ne malai ce kana ma'ahu min ash-shayatin man yukhbiruhu bil mughayyabat wa yu'inuhu ala ba'd al-umur shi ma yana da shaydanunsa waɗanda suke bashi labarin wasu abubuwa na boye wa yu'inuhu ala ba'd al-umur kuma suke taimaka masa kan wasu al'amura da wannan yake rudar wasu idan kaji suna bada labarin wani abin da ba kowa ya sani ba shi ya bada labarinsa to sai suke zaton cewa eh da gaske wahayin ake masa alhalin shaidanu ne ke tare da shi kina suna taimaka masa sannan ma ce wa amsalu haula'i kathiruna ire-iren waɗannan suna nan da yawa mislul haris dimashqi kamar al haris dimashqi allazi kharaja bisham wanda ya fito a ƙasar sham zaman abdul malik ibn marwan zamanin sarautar a sarki abdulmalik ibn marwan ɗaya daga cikin sarakuna ne na banu umayya abdulmalik ibn marwan ibn al-hakam abul walid al-umawi amirul mu'minin an haife shi kuma ya girma a garin madina an haife shi ya girma a garin madina yana daga cikin sarakuna masu ilimi waɗanda kuma suke da ibada muawiya ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala anhu ya sanya shi ya zama kamar yana yana kula da da garin Madina tun lokacin yana shekara 16 kuma ya kasance yana zama da malamai masana fiqhu yana zama da masu ibada har lokacin da mahaifinsa ya rasu shekara ta 65 shugabancin daular Banu Umayya ya dawo hannunsa to yayi kokari ya ya tsare wannan shugabanci ba tare da ya tarwatse ba ya yi amfani da karfinsa yana daga cikin waɗanda cikin sarakunan banu umayya waɗanda suke da karfi kwarai da gaske a zamaninsu kuma mulkinsa ya faɗaɗa sosai sama da kowane sarki da aka yi a cikin daular banu umayya shi abdulmalik ibn marwan yana da haiba ya yi ƙoƙari ya ɗauko tsare-tsare na gudanar da shugabanci daga daular farisawa wanda sai na umar ya yi wannan a lokacinsa to ba a samu abin ya faɗaɗa sosai ba irin lokacin a sarautar sarki abdulmalik ibn marwan ya rasu shekarar hijira tana 86 to a zamaninsa aka samu wani wanda ake kira alharisul dimashqi wanda ya bayyana kuma ya yi da'awar annabta wadda annubuwa ya yi da'awar annabta ya ce shi ma annabi ne wa kanati shayatin tukhriju rijlaihi min alqaidi in an daure shi ma in an daure shi ma to shaidanu sai zo su kwance shi ana gan shi an daure shi an sa masa mari to gobe sai a neme shi a rasa shaidanu sun zo sun kwance shi wa tamna usilah an an yanfuza fihi kuma suna hana ko makami aka sara masa ko aka soke shi da shi sara shi da takobi ko aka soke shi da mashi to baya cin sa wa tusabbihu ar-rukhamatu idza naqaraha bi yadihi wajanka idza masaha idza naqaraha bi yadihi sannan in ya zo ya samu kamar shuri kasar shuri haka in ya taba ko ya kwankwasa ta da hannunsa sai a ji tasbihi sai a rikajin tana tasbihi sai a rikajin kawai shuri yana subhanallah subhanallah subhanallah wa kana yaran nasa bi jabal yurin nasa bi jabal qasiyun yurin nasa ya kamata wa kana yurin nasa bi jabal qasiyun rijalan rukbanan ala khailin fil hawa yana nuna wa mutane a jabal kasiyun a cikin yanzu yana abin nan yana cikin dimashq a yana cikin yana yana yana cikin labanan abin nan kamar kamar kamar unguwa ce to yakan zo gurin ya nuna ya rika daga kai ya ce mutane su daga kai sama sai su ga wasu mahaya dawakai sai su ga wasu mahaya dawakai a cikin sararin samaniya suna taskuwa sai ya ce da su rijalan wa rukubana ya nuna musu wasu mahaya da wakai wasu kuma suna tafi a ƙasa a cikin sararin samaniya ala khairin fil hawa waya kulu sai ce da su hiyal mala'ika mala'iku ne da kuke gani ga sunan wa inna ma kanu jinnan amma ba mala'iku bane aljanu ne saboda haka yana da haɗin kai sosai da aljanu saboda haka wannan haɗin kan da shi ya amfani wajen ya rika yaudarar mutane cewa shi annabi ne kuma mala'iku suna zuwa gare shi har ma ga sun zo sun gama gaishe shi za su tafi za ka su daga kai ga su can a cikin sararin sama wasu suna tafiya a kafa wasu kuma suna kan dawakai walamma amsakahu almuslimuna liyaqtuluhu ta'anahu ta'ilu birrumhi yayin da musulmi suka kama shi domin kashe shi sai wani ya soke shi da takobi ya da da mashi falam yanfudh fihi amma bai tsire shi ba saboda haka bai ci shi ba faƙala lahu abdulmalik sai abdulmalik ya ce da shi innaka lam tusammi Allah baka ce bismillah ba fa samma Allah fa ta'anahu fa qatalahu yana cewa bismillah ya soke shi sai ya gashi ya kashe shi ibn al-jawzi a cikin talbisu iblis inda yake kawo bayan ya faɗi irin waɗanda suke abin ake rudar su da sunan karamomi tare da cewa abinda ake rudarsu da su ba karamomi ne ahwal ne shaitaniya to ya kawo kissar wannan mutum ya kawo kissar shi wannan al-harith ad-dimashqi a yake cewa yayi da'awar annabci ya ruwaito wata ruwaya daga abdurrahman ibn hassan yake cewa kana al-harith al-kazzab min ahli dimashq ce harith al-kazzab daga cikin mutanen dimashq ne shi ma dan dimashq dan dimashq ne wa kana maulan li abi al-jullas wa kana lahu abun bil تعرض له إبليس وكان متعبدا زاهدا لو لبس جبة من ذهب لرأيت عليه زهادة wato yana da yana da abin da yace bararren bawa ne na wanda ake kira Abul Jullas kuma yana da ubansa yana na Aguta Aguta cikin cikin cikin Dimashq ne garuruwan da suke kamar makotaka da Dimashq kauyukan da suke makotaka da Dimashq zaka ji Al-Ghuta Al-Gharbiyya Al-Ghuta Sharqiyya har yanzu haka ake ce da su to iblis ya kawo masa mamaya kuma ya ci nasara a kansa wa kana muta'abbidan zahidan asalinsa ya fara da mai ibada mai gudun duniya wato yana nuna mutane shi mutum ne mai yawan ibada kuma mai yawan duniya duniya bata dame shi ba laula bisa jubbatan min zahabin lara'aita alaihi zahada da zai sanya alkyabba ta zinariya to sai ka in ka ganshi sai ka yadda cewa da dan zuhudin ne duk da gashi yana sanye da wani abin da ya kauce masu zuhudin wa kana idza akhadha fi tahmid in ya fara in ya fara rera abin nan godiya ga Allah wato hamdala yana rera hamdala yabo ga Allah ta'ala lam yusighi sami'una ila kalamin ahsana min kalamihi duk masu sauraro ba za su taba jin wato yadda ake rera waƙe ko godiya ga Allah kamar yadda shi yake rera ta ba wato yana zikirinsa cikin waƙe to in yana yi kowa sai ya tsaya ya saurari shi saboda daɗin murya shi da daɗin abin da yake faɗa ƙala fa kataba ila abihi sai ya sai ya rubuta mahaifinsa ya ce ya abatahu a'jil alayya fa inni ra'aytu ashya'a takhawwafu minha an takuna min ash-shayatin da ya rika ganin abubuwa haka tare da shi shi karan kansa ya rika ganin abubuwan ban mamaki na bayyana tare da shi domin shedan ya zo ya shige shi iblis ya zo ya shige shi sau da ya ga cewa dama ce zai amfani da shi ya batar da mutane sai ya rika ganin abubuwa na ban mamaki suna ta faruwa sai ya rubuta wa babansa ya ce maza ka yi gaggawa ka zo ka same ni domin ina gudun shaidanu ina ganin abubuwan da nake tsoron kada shaidanu su yi galaba a kaina ina jin tsoron abubuwan da nake gani daga shaidanu ne don ka kawo mun dauki kala fa zadahu abuhu gayyan mahaifinsa sai ya kara masa bata maimakon ya taimaka masa to yana to shikenan ma ga ɗansa ma zai zama babban wali saboda haka sai ya ƙara zuga shi wa kataba ilai sai ya rubuta masa yace ya bunayya aqbil ala ma umirta bihi inna allaha yaqulu hal unabbiukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim sai ubansa ya rubuta masa amsa yake cewa ka ci gaba da abinda duk aka saka kai wato duk abinda shaydanun suka neme ka kai kawai kai domin Allah yana cewa shin in ba ku labarin waɗanda shaidanu ke sauka gare su suna sauka ga dukkan wani mai yawan ƙarya mai yawan laifi walasta bi affakin wala asim kai kuma baka da ba mai ƙarya bane kuma ba mai zunubi bane saboda haka kaga kai ba shaidani ba shaidanu ba za su sauka gare ka ba haka abinda kake gani ba shaidanu bane kakka yadda famdi lima ubirta lahu bihi do abinda aka ce kai kawai kai wato duk abinda suka sa ka kawai kai ba shaidanu bane kaga kenan ya kara masa ingiza mai kan turuwa wa kana yajiu ila ahli almasajid rajulan rajulan yakan zo ya samu mutane a masallatai yakan bi mutane ɗaya bayan ɗaya wato ba tare jama'a ya fara yi ba yana bin mutum ɗaya bayan ɗaya ne fa yazkuru lahum amrahu ya faɗi shi waye kuma ga irin abubuwan da Allah ya masa na baiwa yana da kaza yana da kaza yana da kaza ya rika faɗa musu karamominsa wa ya'khudhu alaihim al-uhuda wal mawathiq in huwa ra'a ma yarda kabila wa illa katama alaihi amma yana yana yana alkawari da su yayi yarjejeniya da su ce to in kaga abinda zaka yadda da abinda nake faɗa maka ka karba in kaga baka yadda da abinda nake faɗa maka ba to ka rufa min asiri kakka je ka faɗa ma wani to haka ya rika bin mutane ɗaya bayan ɗaya haka in ya gaya wa mutum in ya yadda ya bi shi in bai yadda ba to yayi alkawari da shi akan zai rufa masa asiri kai ya je ya ce ga abinda ya je a gurinsa wa kana yurihimul a'ajib yana nuna musu abubuwan mamaki yakan nuna musu abubuwan da suke mamaki kana yati ila rukhamatin fil masjid fayanquruha bi yadihi fatusabbih yakan zo ya samu ya samu shuri a cikin masallaci tarin kasa sai ya kwankwasa wannan shurin sai aje yana tasbihi wa kana yut'imuhum fakihata sayfi shita lokacin da ake cikin safi a sanyi sai ya kawo musu kayan marmarin da lokacin zafi ake samun shi ko lokacin zafi ya kawo musu kayan marmarin da lokacin sanyi ake samun su to ba musu a garin ba lokacin su ba ba kakarsu ba amma sai a ga ya kawo musu wa yaqulu akhriju hatta urikumul malaika yace ku fito ku fito in nuna muku malaiku fa yukhrijuhum ila dairil murran ya fitar da su wani gari kusa da da shibash ana kira shi dairul murran fayurihim rijalan ala khailin sai nuna musu daga kansu sama sai nuna musu wasu mutane akan dawakai ce kun ga mala'iku can fatabi'ahu basharun kathir mutane da yawa sai suka bi shi suka yadda da shi suka yadda cewa eh lalle wannan ba ba ba ba normal mutum bane annabi ne wa kasura ashabuhu kuma mabiyansa suka yawaita hatta wasala khabaruhu ila al-qasim ibn mukhaymira hal labarin sai kai ga wannan babban malamin nan al-qasim ibn mukhaymira al-hamdani al-kufi kuma kufa ne amma yakan zo ya zauna dimashq malamin hadisi ne fa qala lahu inni nabiyyun sai yaje ya samu al-qasim ibn mukhaymira kaga inda inda inda inda wato ƙaryarsa za ta ƙare kenan sai je samu babban malamin hadisi sai ce shi annabi ne malamin hadisi ka ce ka ce masa kai annabi ya ce masa shi annabi ne faƙara lahul qasim sai alƙasim ya ce da shi ka zabta ya adu wallah ƙarya kake ya maƙiyin Allah to saboda haka da ya gaya masa ƙarya yake yi akwai wani almajirin shi alkasim yana ana cire shi abu idris sai ya ce abin nan wani da ke tare da alkasim da alkasim ibn khaybira ba almajirinsa ba wanda yake gurin sai ya ce da shi bi isa ma sana'ata idh lam talillahu hatta ta'khudhahu al'ana yafir ce tir da abin nan da kai fitowa ka ce da shi ƙarya kake a makiyin Allah ce da ka shausasa masa ka bi shi a hankali sai ka cafke shi ka kama shi amma yanzu tun da ya ji wannan magana da wajen ka guduwa zai ya san shi karyarsa ta kare kama shi za a yi wa kama min majalisi hatta da khala ala abdulmalik alkasir ibn abinan muhaimira sai ya tashi daga majalisinsa ya shiga wajen ya shiga fadar abdulmalik ibn marwan da shine khalifa fa'alamahu bi amrihi ya bashi labarin al'amari shi wannan makaryacin فبعث عبد الملك في طلبه فلم يقدر عليه عبد الملك يجي اجي اسهو دشي اكا جي اكا تاني من سبع سامي شي بيا غدو وخرج عبد الملك حتى نزل العنيبرة فاتهم عامة عسكره بالحارث أن يكونوا يرون رأيه saboda haka sai shi da kansa ya ce bara ya fita neman sa har ya je ya zauna ya je wani gari da ake kira al-Unaybira a lokacin ma ya fara tuhumar sojojin da ke tare da shi cewa ko su ma sun yarda wannan wannan makarecin annabi ne wato ya fara tuhumar abin da saboda irin yadda ya rika nuna wa mutane kuma aka samu wasu da yawa sun bi shi wa kharaja al-harith hatta ata bayt al-maqdis shi kuma da ya gudu daga dimashq sai ya tafi bayt al-maqdis wa ikhtafa a can ya boye wa kana ashabuhu yakhrujuna yaltamisuna ar-rijala yadkhuluna alayhi yaransa da suka yadda da shi sukan fita waje su je in suka samo mutumin da ya ba da kai sai su kawo masa sai shi kuma ya dan nuna masa abubuwansa na saddabaru shikenan sai ya ja shi haka haka suke tara masa mutane wato shi baya iya fitowa saboda yanzu ana neman sa gwamnati na neman sa to saboda haka sai ya boye amma yaransa suna shiga gari sai su farauto masa mutane su kawo masa shi kuma sai ya nuna musu abubuwan da za su yi mamaki sai su yadda cewa shi shi shi annabin ne ya ce wa kana rajulun min ahlil basra qad ata baitul maqdis sai aka yi dace wani mutum daga mutanen basra mutanen iraki ya zo ziyara baitul maqdis fa udkhila ala al harith sai aka sami kansa sai aka kai shi gaban al harith aka kai shi gaban wannan makaryaci fa akhadha fi tahmid sai ya fara yin wannan hamdala da yake da wannan zikirin nashi wa akhbarahu bi amrihi ya bashi dukkan labarinsa wa annahu nabiyyun mab'uthun mursal ce masa shi annabi ne kuma aiko shi aka yi wato annabi ne manzo faƙala inna kalamaka la hasan sai wannan mutumin basra ya ce da shi maganar nan da kake faɗa tana da daɗi walakin li fi haza nazarun amma abin da in ƙara dai tunani maganar kana da daɗi amma ka ƙyale ne in ƙara tunani faƙala fanzur ya ce to je ka yi tunani ka duba ka gani fakharaja al-basri wannan mutumin basra ya fita ثم عاد إليه سنة يساك داوه فرد عليه كلامه يا باشا أنسى فقال إن كلامك لحسن yace maganar nan taka da da dadi tana da kyau wa kad waqa fi qalbi kuma ta shiga zuciyata wa kad amantu bika nayi imani da kai wa hadha huwa ad-dinul mustaqim kuma wannan shine addini madaidaici wato addinin da ka zo da shi fa amara alla yuhjaba anhu mata arada ad-dukhul daga nan shi kuma ji daɗi da wannan ansar da awar tashi ya ce to duk sanda ya zo yana son shigowa ta ka a hana shi inda ya zo ya ce yana so a bashi ya shigo to yale shi ya shigo fa aqbala al-basri wa taraddadu ilai daga lokacin shi mutumin basara kullun zai zo majalisa ya ga abin da zai gani ya ji abin da zai je ya tafi wa ya'rifu madakhilahu wa makharijahu wa aina yahrum ya san mashigarsa da mafitarsa ya san dukan inda yake shiga inda yake fita da inda yake zuwa hatta sara min akhbarin nasi bi har yafi kowa sanin halin shi wannan makaryacin sun maƙala lahu sai wata rana ya ce da shi zalli ka bani dama ka min izini faƙala ila aina ya ce ina za ka ya ce ilal basra ina zan je dubo gida zan je basra fa akunu awwalu da'in laka biha in naje can ma zan yi ta kiran mutane suna imani da kai wato ba zama zan yi ba aiki zan tafi قال فأذن له يجيتو نامك إذني فخرج مسرعا إلى عبد الملك وهو بالعنيبرة ينا فتاسين في ينا في خليفة أمير المؤمن عبد الملك ابن مروان ينا عنيبرة يجي يسامش فلما دنا من سرادقه ينا مطوى كسد فادسا saha sai ya daga miryarsa da karfi shi wannan mutumin basra ya ce an nasihatan nasiha ku karbi nasiha ku karbi nasiha faƙala ahalul askar sai su masu gadi sojojin da ke gadinsa sai suka ce wa ma nasihatuka wacce nasiha ce za mu karɓa taka ƙala nasihatun li amirul ce wanda nasihar ga amirul mumini na take ba ku za a yi wa ba fa'amar al-khalifatu abdulmalik an ya zanu lahu bin dukhuli da aka sanar da abdulmalik ga wani ya ce ya zo nasiha ce zo da ita kuma gare ka ce to ku bashi ya shigo fada khala wa inda wa ashabuhu ya shigo ya same shi da fadawansa a zaune a fada faƙala sai shi wannan batumin basara sai ya sake ɗaga murya ya ce an nasiha nasiha ce zo da ita ƙala wa ma nasiha tuka amirul rumini na abdulmalik ya ce wacce nasiha ce ka zo da ita ƙala a khilli ya ce sai ni da kai mu biyu saboda yana iya faɗatta a lokacin taƙila a samu wani munafiki nan da nan ya kai labari ce la ya kun inda ka ahadun ba na son wani ya ci gaba da zama a nan sai rike ni da kai kawai fa ukhrija man fil bayt duk wanda ke gidan sai aka ce fita wa qala lahu adnini yace matso kusa da ni qala abin nan shi babban sari yace ka matso da ni yace to matso ya kara matsowa fadana wa abdul malik al sarir yana kan kujerarsa ta karagarsa ta mulki shi ko yana kasa sai yace da shi ma inda ka me ka zo da shi qala al harith yana faɗar sunan yana faɗar sunan shi tsaraha abdulmalik nafsahu min a'la sarir ila al-ard yana faɗar sunan abdulmalik sai ya sauko daga abin da sai ya faɗo ƙasa ya zauna babban magana abin da ya fito da shi kenan wannan zaman da yake na daku labarin sa yake nema yau gashi an kawo masa labarin sa har gida saboda haka maganar ta fi karfin ma yana kan kujera shi mai ba da labari yana kasa saboda haka shi ma sai ya sauko kasa ya zauna kusa da shi qala aina huwa aina yake qala ya amiral mu'minina huwa bi baitul maqdis ai yana nan baitul maqdis kad araftu madakhilahu wa makharijahu na san ina yake shiga na san ina yake fita na san mashigarsa da mafitarsa wa qassa alaihi qissatahu ya bashi labarin sa shi da shi wa kaifa sana'a bihi da yadda yayi har ya samu kansa fa qala anta sahibuhu wa anta amiru baitul maqdis kai ne kai na hada kai yanzu kai zan bakka da shi kuma daga yanzu kai kai ne ma shugaban baitul maqdis din duka wa amiru na hahuna a nan kai ma na baka sarautar duka rike kai ne sai abin da ka ce famurni bi ma shi ita abdulmalik ka ce mun ka bani umarnin da kake so wannan shi zai nuna maka yadda a wancan lokacin shugabanni sun damu da addinin saboda kaga shi al'amarin wannan annabin ƙaryan ya dame shi saboda haka yanzu ya ba da kan shi ga mutumin nan na basara duk irin umarnin da zai ba shi tun da shi ya fi kowa sanin wannan makaryacin da yadda yake tabarna a doron ƙasa saboda haka yanzu ya faɗin jumbe yake so a yi gala ya amiral mu ya ce masa ya sarki muminai ib'ath ma'i qauman la yafhamuna al-kalam ka samu wasu mutane waɗanda in ana larabci ma sosai ba ganewa suke ba ka haɗa ni da su fa'amara arba'in na rajulun min fargana sai aka ɗauko masa sai aka ce to a sa haɗa su da wasu mutane da suka zo daga wani gari da ake kira fargana gari ne wanda yake kusa da abinan turkustan saboda aka kaga ba ba su da alaka da larabci sai iyan abinda suke iya dan communication da shi da mutane amma ba wasu kwararru bane za su gane ma magana يجي ابعث مئي قوما لا يفهمون الكمال فأمر أربعين رجلا من فرغانا فقال انطلقوا مع هذا يجي كتفت على دوانا متم فما أمركم به من شيء فاطئوه دأ بند يساكو كويكو مسبيئيا قال وكتب إلى صاحب بيت المقدس أن فلانا هو الأمير عليك حتى يخرج سيربوتا وقومنا سدكي تشان بيت المقدس يجي توانا دزي زوشيني قومنا saboda haka in ya zo ka sauka shi ne gwamnan har sai ya bar garin ka dawo kan kujerarka fa ati'uhu fi ma amaraka bi duk abin da yasa ka kawai kai masa da'a ka saurare shi duk abin da yace shi za a yi falamma qalima baitul maqdis da yazo baitul maqdis atahu alkitab ya bashi takaddar da aka aiko shi da ita fa qala sai shi wannan gwamna da baitul maqdis ce murni bi ma shi ita faɗi abin da kake so ba ni umarnin da kake so kala ijma ali kulla sham'atin takdiru alaiha bi baitul maqdis yace to kowane candle da ake kunnawa na wuta ka tara mun duk iya yawan da zaka yi tara mun anan anan baitul maqdis ka sa a taro mun candle na wuta wadfa kulla sham'atin ila rajul kowa a bashi candle ɗaya da zai da zai kunna a hannunsa warattabahum ala aziqatin bi baitul maqdis sannan abi abi lungunan baitul maqdis da kwanoninsa gaba daya a aje ko a aje a jera waɗannan mutane kowa da candle a hannunsa fa iza qultu asriju asriju jami'an da nace kowa ya kunna candle dinsa duk ku kunna saboda operation din cikin dare za a yi shi saboda haka yana son a yi amfani da candle tun da can lokacin ba wani haske sai wannan to ana so yadda idan aka haskaka garin gaba daya to kaga ba inda zai buya an gane ku koda ya fito da niyyar guduwa tunda ko ina haske ne kaga ba zai iya guduwa ba wannan shine hikimar da sa yace ai haka farattabahum fi azqati albayt almaqdis wa zawayaha bishuma saboda haka sai ya tsara su aka jera su a cikin lungunan da kwanonin baitul maqdis da wannan kyandula a hannunsu wa taqaddama al-basri ila manzil al-haris shi kuma sai ya nufi gidan da shi wannan al-haris al-kazzab yake ciki fa atal bab yazo kofar gidan fa qala lil hajibi sai yace wa mai gadi ista'zin li ala nabiyillah ka je kai min iso gurin annabin Allah kala fi hadhihi sa'a ma yu'zanu alayhi hatta yusbi a wannan lokacin ai ba wanda ke yake wa ake masa iso sai dai da asuba sai bayan asuba ka dawo kala alimhu anni ma raja'tu illa shawqan ilayhi qabla an asila yace kaga ka gaya masa ni ne na dawo kuma bana san bana ina begen sa da yadda bazan iya zuwa gida ba sai na ganshi saboda tsananin bege da soyayya fada khala alaihi sai shi wannan mai gadi ya shiga wa alamahu bi kalami yace to ga abinda bako kan mutumin basara din nan yazo kuma ga abinda yace fa amarahu bi fatil bab yace a bude ya shigo a kyale shi ya shigo to ana bude kofa yana shiga sai ya kwalla ihu yace asriju shumu'a duk ku kunna kendilan ku ku kunna kendil din ku shikenan gari ya dau haske fa usrijat hatta kanat ka annaha an-nahar zan garin kamar ma rana ce sun maƙala man marra bikum fabbituhu ka'inan man kana duk wanda yazo zai wuce ta gaban ku ka kama shi ko wane ne ودخل هو إلى الموضع الذي يعرفه يشيق قولن دي سنجنا زما فطلبه ينميش فلم يجده بيقنش با فقال أصحاب الحارث سي يارنسا da suke gurin yaran shi wannan makaryaci sai suka ce hai hata turiduna taqtuluna nabiyallah qad rufi'a ila as-sama'i annabin Allah kuke so ku kashe ai an daga shi sama da mala'iku sun tafi da shi قال فطلبه في شق قد هيأه سربا to ya san duk kamar yadda ce ya san komai nashi ya san akwai wani rami da ya karkashin kasa sai ya nufi ramin yana nufa ramin sai ya saka hannunsa ciki yana saka hannunsa sai iza bi saubi sai ya kamo rigarsa fajitar rahu to kaga wanda ake cewa ya yi sama ashe yana kasa yana rami yana rami فأخرجه إلى خارج يفتو دشي وجه ثم قال للفرغانيين يتي ما waɗannan mutanen da ba sa jin isasshen larabci ce irbutuhu ku daure shi farabatu suka yi masa daurin goro fa bainama hum yasiruna bi alal barid sun kama hanya da shi suna tafiya iz qala sai shi kuma ce musu yake ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah dan kawai dan kawai mutun ya ce Allah ne ubangijinsa sai ku kashe shi sai shi ɗaya daga cikin wannan abin da bai bayan mutanen sai ya ce da shi ha za karamatu na mu wanda ita ce karamanmu fahati karamata ka anta kai kawo taka karama mu dai wannan karama buce fasaru bihi hatta atau bihi abdulmalik suka tafi da har suka zo da shi ga abdulmalik falamma sami'a bihi amara bi khashaba da yaji an zo da shi yace to a kafa itace fa nusibat aka kafa itace fa salabahu ya gicciye shi wa amara bi harbatin wa amara bi harba yace a kawo mashi wa amara rajulan fa ta'alahu yace a soke shi da wannan mashi falamma sara ila dhil'in min adza'ihi da yanda yaje ga kashin hakarkarin sa fankafa'at alharbatu anhu shi kira sai abin nan shi wannan mashi sai ya fadi daga hannunsa فجعل الناس يسيهون ويقولون الانبياء لا يجوز فيهم السلاح mutane da ke kewaye da gurin jahilai suka ce kun gani ko annabi ne annaba ku takobi ba cin su makami ba ya kama su falamma ra'a zalika rajulun minal muslimin sai wani daga cikin musulmi da yaga haka tanawala alhirba sai ya dauki wannan mashi thumma masha ilayhi ya tafi wa qabala yatajassasu yaje ya laluba hatta wafa baina dil'aini har sai da yazo daidai kasusuwan hakarkarin sa biyu fata alahu biha ya soke shi da ita fa anfadha nan da nan ta shige fa qatalahu ya kashe shi to kaga wannan ah wannan shine shine nihayarsa wannan shine al-harith al-kazzab ad-dimashqi wanda a zamanin abdul malik yayin da awar annabci ko ya rika nuna mutane abubuwa da sunan karama alhalin amfani yake da shedanu al-walid yake cewa yayin da khalid ibn yazid ibn muawiya ya je gurin abdul malik ibn barwan sai ya ce da shi law hadartu kama amartuka bi qatlihi da ina nan bazan bazan barka kashe shi ba yace saboda me yace inda ma kana bihi al-mazhab yunwa ya yunwatar da kansa ne har hankalinsa ya tafi ce lau falau jawatahu abin nan inna ma kana bihi al-mazhab ba ya yunwatar da kansa ba ya ya sa kan shi ne cikin wani abu da gangan lau jawatahu la zahaba anhu da ka bar shi da yunwa ma da ya tuba ya daina abin da yake yi to wannan shine labarin al-harith ad-dimashqi wanda ibn al-jawzi a cikin talbisu iblis ya kawo shi da tsawonsa wanda ibn ibn taymiya ya takaita mana shi anan ya ba mu labarin irin abin da yake nuna wa mutane da sunan karama alhalin ba karama ba ce aljanu ke taimaka masa akan abin da yake yi to shi ne mala ya ce wa haka za ahlul ahwali shaitaniya na'am
وهكذا أهل الأهوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إلى ذكر عندهم ما يقولها مثل آية tsaya nan ce wa haka za ahlul ahwali shaytaniya tansarifu anhum shayatinuhum idza zukira indahum ma yatruduha haka nan dukkan waɗanda suke da halaye na shaydanu shaidanun na watsar da su yayin da aka faɗa abinda zai kori shaidanun a gurinsu sauraka duk shaidanar da yake yi yana nuna yana amfani da shaidanu wajen yi wa mutane dabaru da sunan karama in aka in aka ambaci sunan Allah to shikenan wannan shaidanin sai ya gudu ya bar shi sauraka abinda da yake yake tutiya da shi ko ake gani tare da shi sai sai sai a nema a rasa shi yasa irin wanda za a ganin su a iska ana suna suna suna suna yawo a cikin iska da zaka ambaci sunan Allah ko karanta alkur'ani faduwa za su yi saboda shaidanun za su sake su su gudu to shine ya kawo yace mislu ayatul kursi kama ayatul kursi mutum ya karanta ayatul kursi sai ka hadisin da yake cikin sahih a cikin sahih al-bukhari حديث أبو هريرة لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر وأن النبي صلى الله عليه وسلم يا با يا باشي واتو أجير زكاة في الدكي فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة شيطان يرك زوا هنا ساتر زكنا كل بالدلي وهو يمس يمس يمسكه فيتوب فيطلقه in ya kama shi ya ce ya tuba sai ya sake shi fa ya kulu lahun nabi sallallahu alaihi wasallama da safi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da abu huraira ma fa'ala asirukal bariha ya kuka yi da abin nan barawanka ko fursunanka na jiya da daddare fa ya kulu za'ama annahu la ya'udu ai ya ce ba zai dawo bane fa ya kulu kadhaba wa innahu sayaudu ƙarya yake zai dawo in ji annabi sallallahu alaihi wasallama falamma kana fil marrati thalitha a karo na uku kala da'ani hatta u'allimaka ma yanfa'uka ce kai ka kyale ni ka sake ni dan ya ce da shi wannan karan sai ya kai shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ce to da Allah ya kyale shi zai sanar da shi abinda zai amfane shi idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi yace in ka je gurin kwanciyarka to karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiriha har zuwa karshe fa innahu lan yazala alayka min Allah hafizun mai tsaranka daga Allah ba zai gushe yana tsaranka ba wala yaqrubuka shaytanun hatta tusbih kuma shaydan ba zai matso kusa da kai ba har gari ya waye فلما أخبر النبي صلى الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يا عند سافي ده سافي أبو هريرة يزو يجاو النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مجنا قال سي منزو يجي صدقك وهو كذوب يا فدا maka gaskiya duk da shi mai yawan ƙarya ne wa akhbarahu annahu shaytan kuma ya ga masa cewa wannan da kuke ta wannan artabu da shi shaytan ne ash-shahid anan da ibnu taymiya yake kafa hujja da wannan cewa dukkan wani wanda yake tare da al-ahwalu shaytaniyya shaidanu na taimaka masa akan abin da yake nuna wa mutane na ababen mamaki da za a ambaci sunan Allah in dai shaidanun ne to za su gudu kuma abin nan da ke tare da shi za a neme shi a rasa to wannan shine ibnu taymiya zai ci gaba da kawo mana abubuwan da suka shafi wato wannan babi don ya rarrabe mana tsakanin abin da ake kira karama ta waliyai da kuma abin da yake hali ne daga ahwalin shaitaniya abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh